إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذن الله وإياكم من النار فيا أيها المسلمون لقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر عباد الله ها هو شهر الصيام قد ذهب معظمه وجله وبقي أعظمه وأجله وخص ما بقي منه بفضل عظيم وثواب جسيم لما ادخر فيه الحق سبحانه لأوليائه من مزيد الإحسان والإتك من النيران وسلام وأمن وإيمان وذلك ما توحي به هذه السورة الكريمة وتشير إليه من عظيم القدر هذه هذه الليلة وكثرة نزول الملائكة وتنزل المقادير السنة كلها فيها ونشر مآلم السلام صلاة وذكرا وقياما وتحية على العباد الصالحين وسلاما ولا ينال هذا الخير كله إلا من قامها إيمانا واحتسابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقد أخفاها الله تعالى لحكم يعلمها كما أخفى اسمه الأعظم وساءة الإجابة يوم الجمعة والصلاة الوسطى وقد قال بعض أهل العلم نظما وأخفيت الوسطى كساعة جمعة كذا أعظم الأسماء مع ليلة القدر ومن تلكم الحكم أن يكون للعبد مزيد الإناية وشدة شوق ورغبة في الحصول على فضلها فيهي محبا في طلبها ويبذل قصار جهده في نيل أجرها وثوابها ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة الحسنة كما روي البخاري عن عائشة رضي الله عنها إذا دخل الأشر إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله هذا بالإضافة إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تلاوة القرآن والجود بالخير كريه المرسلة ومضاعفة الجود خلال شهر رمضان كله عباد الله وقولها رضي الله عنها شد مئزره كناية عن الجد في الإبادة وأحيا ليله أي زاد في قيام, في قيام الليل ووجد راحته فيه من التهجد ومناجاة الله عز وجل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تفطرت أي تشققت قدماه فقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا فالرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه تعالى في مقام الشاكرين والمحبين إجلالا لربه سبحانه وتعظيما والشكر عباد الله هو مشاهدة المنعم في النعم فيستحي العبد من مخالفة أمره ونهيه وصدق الحق سبحانه إذ يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم مرغبا ومخسسا ومن الليل فتهجر به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وأما قول عائشة رضي الله عنها وأيقظ أهله ففيه دعوة لنا جميعا للقيام بواجب النصح لأهلنا وأولادنا وأقاربنا وتشجيئهم على اغتنام هذه الليالي والأيام المباركات وبيان فضلها حتى يفوز بأجرها وعظيم ثوابها ولا يكفي أن يجتهد الرجل أو, أو, أو, أو المرأة وينسى أولاده ذكورا وإناثا وهم عن الخير غافلون ولا سيما إذا كان بعضهم لاهيا في بعض التفاهات التي تروج على وسائل التواصل الاجتماعي ويمضي عليهم رمضان ومعه الأشر الفوادل وهم صفر الكف من بركاته ونفحاته وذلك هو الغبن الحقيقي والإفلاس لقوله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku yan uwa musulmi bayan dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai girma da ya sake nuna mu wata ranar juma'a a cikin wannan wata na ramadana mai albarka mu sani cewa allah maɗaukakin sarki ya sabkar da wata sura a cikin alkur'ani shi mai girma su kutum wadda take bayani a cikin wannan kwanaki da muke allah maɗaukakin sarki yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alfi shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Allah madaukakin sarki yana cewa lalle ne mu mun sabkar da shi wannan alkur'ani a daren lailatul qadr Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa ya sanar da kai menene wannan daren na lailatul qadr Allah madaukakin sarki ya ce shi wannan dare na lailatul qadr alherin shi ya kai alherin wata dubu mala'iku suna sabkowa a cikin wannan daren da mala'ika jibril da izinin Allah maɗaukakin sarki da kowane al'amari wanda zai faruwa a wata shekara na duniya a wannan lokaci Allah maɗaukakin sarki yake sabke komi da komi ya kuyan uwa musulmi mu sani cewa watan ramadana ya zo ya tahi ko zai tahiya idan Allah ya ce wata juma'a ba cikin ramadana ba ne miki tana yi wa a wannan juma'a ɗaya ga sallah ne wato ma'ana ramadana ya ƙare kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa dama kwanuka ne ƙidayayu sannan kaso mai yawa cikin ramadana ya tahi amma kuma kaso mai yawa na rabo da lada na ramadana har yanzu da sauran shi saboda Allah maɗaukakin sarki ya keɓance wanga kwanakin goma a sauran kwanakin ishirin da falala wanda babu su cikin kwanakin ishirin Allah ya tanadi lada mai yawa Allah ya ɓoye wata gaskiya wadda ba kowa ke iya samun wannan gaskiya ba sai wanda ya dage da aiki kuma sai wanda ya ci gaba da bauta ma Allah sannan duka a cikin wannan kwanakin har yanzu dai akwai 'yantar da bayan Allah daga wuta zuwa aljanna sannan akwai aminci sannan akwai amana sannan akwai imani saboda abinda wannan surar take yi mamu wahayi da abinda wannan surar take nuna mamu na cewa akwai wani dare wanda alherin shi yahi alherin wata dubu ne sannan yana nuna mu a cikin wannan kwanakin goma ne mala'iku suke sabkowa daga sama daga wajen Allah maɗaukakin sarki mai girma saboda rubuta duk wata ƙaddara ta shekara shi yasa malamai suka ce addu'a ce take iya sauya ƙaddara sannan duka a cikin wannan kwanakin goma ne za ka ganin ana yawaita yi ma Allah maɗaukakin sarki salloli habba adadi sannan a cikin shi ne ake yawaita yawan zikiri sannan kuma a cikinsa ne ake yawaita yin sallah sannan a cikinsa ne ake yawan yi ma Allah maɗaukakin sarki hailala da haukala ya kuyan uwa musulmi ba sani cewa shi fa alherin da ke cikin wannan kwana goman ba kowa ne ba ke samun shi sai fa wanda ya azumci azumin yana mai imani da Allah yana mai imani da yana neman yarda Allah yana mai imani da yana neman Allah maɗaukakin sarki ya bashi wannan lade idan kana yi sallan ne ta kiyamun laili dan rai Allah bai baka lada idan kana yin azumin ne dan ya zama dole kake shi Allah maɗaukakin sarki bai baka lada a'a sai kayi wannan azumin dan Allah kuma sai kayi wannan azumin kayi imani da Allah ne ya ce a yi shi sannan Allah maɗaukakin sarki zai baka wannan lada shi yasa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa duk wanda ya yi tsayuwar dare a ranar lailatul qadr yana mai yin imani da wannan tsayuwar da yake to Allah maɗaukakin sarki zai gafarta mashi zunuban shi wanda suka gabata kenan dan haka ya kuyan uwa musulmi ba wai zuwa masallacin ne ba kaɗai ba wai sallar bace kadai a'a sai kayi imani da wannan sallar kana yin ta ne dan Allah madaukakin sarki ya yarda da kai dan Allah madaukakin sarki ya baka lada sannan zaka samu lade shi ya sama ita wannan shi ya sama shi wannan ranar ko kuma shi wannan daren na Lailatul Qadr Allah madaukakin sarki ya boye shi bai gaye shi ba ga cewa wannan ranar gata nan bale kowa ya taya kwanta ya kwana sai ranar ya zo ya yi daga wannan ranar shi kenan ba zai dawowa ba da a ce Allah maɗaukakin sarki wannan dare na lalatul qadr ya nuna shi da gwa wallahi da da dama kwana za su yi ba za su dinga zuwa kiyamar laili ba sai wannan ranar kaɗai za su zuwa su yi kiyamar laili dan su dace da wannan ranar kenan dan shi yasa ya koyan uwa musulmi yana cikin hikimar da Allah maɗaukakin sarki yake yi in yana so sai ya ɓoye abu sai ya ce abin nan yana nan tsakanin kaza da kaza duk wanda ya tashi ya baje jikin shi ya nema sai Allah madaukakin sarki ya bashi ba wai daren Lailatul Qadr bane Allah madaukakin sarki ya boye bai gaye shi ba yace amma yana cikin wannan kwanakin na goma kamar yadda ake samun gurbatattun malamai mutanen banza suke cewa babu wannan daren Lailatul Qadr tun lokacin zuwan manzon Allah da ya ganshi shikenan ya ta ya wuce wannan ba gaskiya bane kowa ya dage idan Allah ya sa ya dace idan ba abin da ya nema ba a nan duniya to Allah maɗaukakin sarki zai baka shi a lahira shi ne abin da kowa ya kamata ya gane kakkace ka yi kwana goma kuma ka roƙa baka samu ba Allah maɗaukakin sarki yana jinkirta maka abin da ya yi niyyar baka a nan duniya ya baka shi a lahira idan da haka ya koyan uwa musulmi haka ranar juma'a Allah maɗaukakin sarki ya nuna mu cewa daga lokacin sallar juma'a ko kuma daga bayan la'asar na sallar juma'a har zuwa magariba akwai lokacin da in kai ibada ko kai addu'a ko kai wani abu Allah maɗaukakin sarki sai ya karɓa amma ba mu sani ba sazzar ne disattar ne dizutar ne dizanabar ne ventar Allahu alam amma dai Allah madaukakin sarki ya ce a wannan lokacin daga bayan la'asar na rana ta juma'a zuwa magariba akwai lokacin da in kai addu'a sai Allah madaukakin sarki ya karba kenan ka ga ya rage da gare ka zaka fara ibada tun bayan la'asar har magariba dan ka samu wannan lokacin koko ba za ka fara ba saboda Allah madaukakin sarki ya boye shi haka Allah madaukakin sarki ya ce sallar la'asar tana da falala shi yasa an ka barta wannan falalai ba za ka same ta ba shi yasa 'yan magana suke cewa wa ukhfiyatil wusta ka sa'ati jum'atin Allah madaukakin sarki ya boye falalar da take a cikin sallar la'asar kamar wannan lokacin na juma'a na bayan sallar la'asar har zuwa magariba wanda Allah ya ce in dai kai addu'a wannan lokacin to Allah madaukakin sarki ya karba sannan 'yan magana suka ce sannan kuma da manya-manyan sunayen Allah wanda in dai aka roƙe shi da su sai ya karɓa shi yasa ƙoƙarin malamai ne sai su ce akwai alhayu akwai alkayyum sai su ce akwai arrahman sai su ce akwai arrahim amma Allah maɗaukakin sarki ya ɓoye sunayen shi wanda sunayen nan idan aka roƙi Allah maɗaukakin sarki da su Allah maɗaukakin sarki sai ya karɓa shi yasa wasu malamai suke cewa duk lokacin da za ka ada ka cika maimaita cewa ya rab ya rab ya kai ubangiji na ya kai ubangiji na to dan shi yasa shi ma daren lailatul qadar Allah maɗaukakin sarki sai ya ɓoye shi dan hikima kuma sai ya ɓoye shi dan wanda ya yi aiki can baya ya ƙara yin aiki ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa wannan lokaci lokaci ne na zage dantse da ci gaba da aiki ba wai lokaci ne ba na kasala kuma ba lokaci ba ne na kwana saboda ba za ka samu wannan alkhairin na daren lailatul qadr ba har sai ka yi aiki tukuru cikin wannan kwana goma ba tare da zaben kwana wanda yake ba daidai ba shi yasa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi idan wannan lokacin yayi lokacin ne ma shi yake ɗaura sabuwar niyya ta aiki shi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kenan dan haka ya koyan uwa musulmi koyi da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shine koyi mai kyau tunda manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi in wanga lokacin ya zo yana sake ɗaura ɗamarar shi ta aiki kenan dan haka kowa ma haka nan ne ya kamata yi shi yasa ummuna Aisha take cewa idan goman karshe suka shigo na watan Ramadan manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana sake daure zariyar shi ne wato ma'ana abinda ake nihi ba wai ka kama zariyar ta wando bace ka tsuke a'a abinda ake nihi ka tashi ka sake sabon aiki sama da yadda ka yi wancan aikin a kwanaki ishirin haka nan manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana yi sannan manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana tada iyalan shi su ma su tashi su yi wannan sallah su tashi idan ba sallah ba su yi karatun alkur'ani idan ba karatun alkur'ani ba su tuban mu Allah madaukakin sarki ga zunuban da suke aikatawa sannan kuma manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wanga goma na karshe ya kasance duka daren ne yana raya su gaba ɗaya babu wani dare da yake hidda ce bai raya shi ya ku yan uwa musulmi duk da ku manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai bar karatun alkur'ani ba bai bar sadakar da yake yi ba bai bar duk wata kyauta da yake yi ba kyautar da yake yi ita ma goma idan ta shigo karawa yake kenan dan haka masu taimaka wa mutane idan goma ya shigo lokacin ma ne su ma ya kamata su kara sannan mai karatun alkur'ani shi ma cikin wanga goma na ƙarshe ne ya kamata a ce ya ƙara karatun alkur'anin shi ba waya ya tsaye da karatun na alkur'anin shi ba kamar yadda manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana yi idan da lokacin harkon azumi yana raka'a goma ne to idan wanga ya zo yana maida ta raka'a ishirin shi yasa yana daga cikin abin da ya kamata wasu masallatai ko da goman ƙarshe ya shigo su ci gaba da yin wannan ashamin sai su bar tarawihin su bar tarawihin su bar witirin su har karshe a lokacin da za su yin kiyamar layli kenan ba lahi bane idan dama ta samu salatul layl kamar yadda manzo Allah ya ce masana masana ka tayin bibiyu in nan habba adadi ba dole ba sai an tsaya ga sha ɗaya amma dai witirin nan a yi shi guda in an yi shi ga asham can ba za a yi shi ba in kuma ba a yi shi ga asham ba sai a yi shi can ga kiyamar layli ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa da ummuna Aisha take cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana sake daura damarar shi abinda take nihi yana dagewa ne a bauta ma Allah madaukakin sarki mai girma a wannan goman na ƙarshe sama da ma horko horkon ma'ana a kiyamar lailin shi yana ƙarawa kinan kai ma ka rage a yanda kake yi can wajen ko da ko masallaci an bar asham idan ka tai gida ba wanda ya ce idan ka ta gida kakkai raka'o'in ka ɗabi ko da raka'a goma sha biyu za ka yi kowace ka karanta ƙul ya ayyuhal kafirun ƙul huwallahu ahad ka ƙara a cikin sallolin da ka kasance kana yi a can baya kenan dan haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa sallar tahajjud sunna ce ta manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba ta da alaka da duk wata bid'a wadda za a danganta ta da ita kamar yadda ake samu a daidai lokacin da mutane suke buƙatar ƙwarin gwiwa su bauta ma Allah maɗaukakin sarki mai girma kuma ake samun malaman banza wanda suke ƙoƙarin nuna mutane cewa tahajjud ba ta da asali ko kuma in kayi tahajjud kamar yadda ko kuma an kayi tahajjud cewa wai tahajjud bid'a ce a'a tahajjud ba bid'a bace sunna ce ta manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi dan haka kowa ya zage damtse ka a bar shi baya a wajen raya wannan sunna ta manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana yin tahajjud har sai kahuwan shi sun kai suna yin sha har sai kahuwan shi sun kai suna yin kumburi har sai kahuwan shi sun kai suna tsatsagewa haka manzo Allah ya kasance yana yin sallar tahajjud sannan kuma sallar tahajjud ba bakon abu ne ba a cikin addinin musulunci bale yanzu kuma a dawo a ce cewa sallar tahajjud ba ta da asali ko kuma sallar tahajjud bid'a ce duka wannan magana ce wadda ba ta da asali saboda babu wanda ya babu wanda ya tashi a cikin addinin musulunci bai ce ana ana yin sallar tahajjud ba ka cire magana dan izala ka cire magana dan dariqa ina ne abba tahajjud kuma yanzu wasu malamai bata gari mutanen banza 'yan kwangila 'yan iska wanda ba san daraja addinin musulunci ba yanzu suna nan a saman yanar gizo suna ce mutane wai tahajjud ba ta da asali ko kuma tahajjud daidai take da maulidi ko kuma tahajjud duk hukuncin da za ka mata irin hukunci ne na maulidi to duka kowa ya sani cewa wannan magana ce ta ƙarya wannan magana ba ka da alaka da ita ka te ka bauta ma Allah madaukakin sarki mai girma kuma a ranar lahira za ka iske aikin da kama Allah madaukakin sarki mai girma saboda shi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kuma yayi tahajjud kenan ba za a taba hada ibadar da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi da ibadar da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai aikata ba da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aikace yana aikata tahajjud har sai da iyalansa matan shi suka kai suna ce mishi manzo Allah me ya kai ka kai da Allah madaukakin sarki ya yahe maka abinda za ka yi nan gaba da ma abinda ka yi da ma abinda baka san za ka yi ba sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace masa shi bai zamantowa bawa mai gode ma Allah madaukakin sarki mai girma kai ma ya zamanto cewa tahajjudin da za ka yi godiya ce ga Allah maɗaukakin sarki mai girma kakkai riba Allah maɗaukakin sarki za ka taimaka ma Allah maɗaukakin sarki wadatacce ne mu ne talakawa mu ne ke so wajen Allah maɗaukakin sarki mai girma ya zaman to cewa wannan tahajjudin da za ka yi godiya ne ga Allah maɗaukakin sarki da ya nuna maka wannan azumin har kake biɗayin shi ka ƙare haka ga sallah ka sani cewa ba wai za ka yin tahajjudi ba ne saboda kawai abubuwanka na duniya ka sani cewa za ka yi ne saboda godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai girma kamar yadda manza Allah ya kasance yana yi yana yin ta ne gode ma Allah maɗaukakin sarki mai girma da yake ba shi lahiya da ƙarhi da ƙwarin gwiwa na yin wannan sallar kenan bai dace ba a ce kai ma da lahiyarka da ƙarhinka da komi kana zamana ake tajudi ko kuma sai in za a shafa'i da wuturi ka tai ko kuma sai an yi raka'a bi ko kuma sai an yi kaza in dai lahiyar kalau da a ce kana zamana ake wannan sallar gwanda a ce kana kwana ne ake wannan sallar saboda shi ma kwanan naka idan ka yi shi yadda addini ya ce kwanan ka ibada ne kenan don haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yake ce manzo Allah minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda ba wanda zai samu wannan babban maqamin to wallahi sai ya hana idan shi kwana kuma sai an yi wannan tsayuwar daren da shi kamar yadda manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake yi wani lokaci Allah yana ce mishi qumil layla illa qalila yana dokar dare gaba ɗaya sai dan kadan a ciki ne wanda bai yin sallar dare a cikin shi ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa da ummuna Aisha ta ce manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana tada iyalan shi to wanga kira ne ga kowa dole ka tada iyalanka babu cewa in kai ka tashi ka tai su ba su tashi ba suka tahiya ida kowa dole ne sai ya tada iyalan shi idan irin wannan lokacin yayi idan ma ba kabarin su zuwa masallaci to wannan lokacin ya kamata kabar su tai masallacin su saboda hadisin manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa kada ku hana matayanku zuwa masallaci don su bauta ma Allah maɗaukakin sarki a wannan lokacin sannan su kuma wanda aka bari su ta masallaci daga ɗiyan hammatan su kuma ya kamata su ji tsoron Allah su san cewa ibada ce za su taya wajen Allah maɗaukakin sarki mai girma su je su yi wannan ibada sannan su dawo kenan dan haka da ummu na Aisha ta ce wa ai kaza ahlahu manzo Allah yana tada iyalansa kenan kai ma wajibi ne ka tada iyalanka wajibi ne ka masa nasiha wajibi ne ka nuna musu kusanci ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki mai girma wajibi ne ka ba su ƙwarin gwiwa don su samu garaɓasar da suke cikin wannan kwanakin idan wajen da za su tahiya daga masallaci zuwa masallacin nesa ne ya dace ka ɗokan musu abin da zai kai su wannan masallacin ya maido su kamar yadda kake ya ɗokan musu in ikwalci su tai su yi ma Allah maɗaukakin sarki wannan bautai don su samu wanga kwanakin masu albarka wanda Allah maɗaukakin sarki mai girma ya ware su don mu amfane su sannan ya koyan uwa musulmi ba zai zamantowa ba cewa kai ana fara sallah da kai a ida da kai amma ɗiyanka da matanka su ba a fara da su ya dace ne idan ka tada kanka su ma ka tada su ba yiwuwa a ce kai kana masallaci su kuma suna kwana ko kuma ka bar su gida da tele ko kuma ka bar su gida da wayoyi ko kuma ka bar su gida da mega idan san samu ne in wannan lokacin sallah ya za a tahiya da salulolin da telan da komi duka a ce an kashe an tahi an bauto mu Allah maɗaukakin sarki mai girma in ma sake kallon za a iya zaman tocewa ba wannan lokacin ba saboda wanga lokacin karewa za yi yau ana 24 da an yi kwana biyar wannan azumi ya kare ba za ka sake samun wani dare ba wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce akwai daren lailatul qadr cikin shi sai kuma wata shekara idan Allah maɗaukakin sarki ya nuna maka mutane da dama sun so su ga irin wannan lokacin Allah maɗaukakin sarki bai ba su dama suka ga wannan lokacin ba ka sani cewa kai da ka ga wannan lokacin wallahi sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye ka a wanga lokacin da ya baka don haka ba lokacin wasa ba ne kwana biyar ba kwana dubu ba ne ko kuma kwana goma ba shekara guda ba ne kwana goma ne kaɗai katsal aka ce a cikin kowane kwana awa 24 ce ke da kwai ka yi ƙoƙari wannan awa 24 kashe ɗaya ribance ka kakkasala ta ribance ka ka yi ƙoƙari wannan daruruwan da wannan yinin duka a raya su da kai domin ka dace da wannan daren na lailatul qadir kuma daren lailatul qadir gaskiya ne akwai shi kuma sannan yana da kyawu ka zage da mutse don ka samu wannan daren masu cewa wannan daren ya riga ya tahi tun lokacin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ƙarya ce suke sannan kuma ƙaryarsu ta sha ƙarya kuma wannan daren har yanzu ana can kansu kuma sai an canke shi da yarda Allah maɗaukakin sarki mai girma abinda muka waɗa na daidai Allah ya ba mu lade shi kuskure ko tuntuɓe alshi wanda muka yi Allah ya himu Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon aiki da ita Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon ƙaurace mata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وامن حوزه الدين يا رب العالمين وامن حوزه الدين يا رب العالمين وامن حوزه الدين يا رب العالمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اصلح احوالنا واصلح احوال حكامنا اللهم اصلح شباب المسلمين والمسلمات ربي يسر لنا ولا تعسر علينا ربي يسر لنا ولا تعسر علينا ربي يسر لنا ولا تعسر علينا ربي يسر لنا ولا تعسر علينا ربنا تقبل منا صيامنا ربنا تقبل منا صلاتنا ربنا تقبل منا ركوعنا ربنا تقبل منا سجودنا ربنا تقبل منا سائر اعمالنا ربنا تقبل منا سائر اعمالنا ربنا تقبل منا سائر اعمالنا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه ولا تخزنا يوم القيامه ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد رب اغفر لوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله